بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a daidai wannan lokaci a daren alhamis wanda shine daren 30 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin biyu ga watan oktoba na shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci da ake kira da suna Masjid Umar ibn Khattab wato dandali da ke nan tudun wadan zaria a Nigeria inda muke karatu a cikin tafsirin juzu amma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin darussan tafsirin suratul fajr a darasi da ya gabata mun karanta ayoyi biyar ne na farko ko saboda za mu tashi daga fadin Allah alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad Allah rama malam nura zai karanta mana insha Allah bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد
wannan suran tana da wani salo game da rantsuwa da Allah madaukakin sarki yayi za mu ga a surorin baya da wanda za su zo da zaran an gama yin rantsuwar sai a ambaci jawabul qasam din wato bayan faɗin Allah wal fajri wa layalin ashr wash shaf'i wal watr wal layli idha yasr a a jawabin rantsuwar shine ayar da ke gaba da waɗannan ayoyin da malai ya karanta inna rabbaka labil mirsad haka malamai suka ce shine a a wato jawabul qasam din amma kuma sai aka ratso da wani zance shine wannan da zamu ji a yau insha Allah barin Allah madaukakin sarki alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Allah yace shin baka ga yadda ubangijinka yayi da adawa ba irama zatil imad kabilar irama zatul imadi ma'abociyar ginshikai masu tsawo allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wannan kabila ta Iram ko wannan gari na Iram Allah ya ce allati wacce lam yukhlaq ba halicci mithluha irinta ba fil bilad a dukkanin garuruwa wajen tsananin karfi ba halicci irinta ba Allah ya ce wa samuda da kuma samudawa allazina waɗannan da wato jabu sakhara suka fate duwatsu bilwadi a wani gari da ake ce ma wadil qura Allah ya ce wa fir'auna da kuma fir'auna zil autadi ma'abocin tiraku Allah ya ce allazina waɗannan ɗin da aka ambata da adawa da samudawa da fir'auna su ukun nan Allah ya ce allazina tsagau fil biladi waɗanda suka yi ɗagawa a cikin garuruwa a in za mu iya wato tunawa Allah ya yi rantsuwa a farkon wannan sura wanda mun ji su a darasin da ya gabata sannan sai Allah ya fara da ambatan waɗannan ainihin al'ummomi kafin a je ga amsa bayanin rantsuwar kamar da muka ambata kamar Allah yana cewa ne abinda za a ambata a gaba na cewa Allah maɗaukin sarki yana jiran kowa a madakata to ga misalin wasu waɗanda suka ƙaryata annabawa suka yi kafirci suka yi shirka kuma ga irin abin da Allah ya musu saboda haka aka fara ma da wannan tambaya ta taqrir cewa alam tara ai alam yasil ilmuka ilminka bai kai ba shine ma'anar ru'ya anan ru'ya kalbiya ko kuma ta zama wato wato ilimi ilimi ko kuma gani na zuciya Allah ya ce alam tara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka ga kayfa fa'ala rabbuka bi'adin baka ga yadda ubangijinka yayi da adawa ba wannan tambaya ce ta ƙaririya wato ka san labarin ai ka san labarin hukuncin da Allah ubangiji yayi ma adawa Allah ya ce fa'ala rabbuka abinda ubangijinka ya aikata anan a yanayin zancen daga magarin zance ne ta yi a ce alam tara kaifa fa'alan lahu baka ga yadda Allah ya da suwa amma sai Allah ya zaɓi cewa ya amfani da lafazin rabbu da kuma zamiri na al-mukhatab aka ce fa'ala rabbuka malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga wato a danganta wannan da aka yi aka faɗi su aka faɗi rabbu maimakon Allahu kuma aka ce rabbuka ba tsaya iya rabbu din ba suka ce fihil isharu bil wilayati wat ta'yidi yana nuna yanda Allah ya jibanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda kuma yake taimaka masa shi sai ya ce ubangijinka wato wannan ubangijin naka da ya saba jibintarka yake baka kariya fadin shi anan ya fi nuna kulawar da Allah yake yi masa fiye da inda an ce kawai alam tara kaifa fa'ala Allahu bi'at haka ainihin wato malami a tarihi wata nuwir ibn ashur ya fada sannan waɗannan annabawa waɗannan al'ummi guda uku da aka ambata a nan an ambaci adawa da samudawa da fir'auna in maka lura da kyau an ware su daga cikin sauran al'ummomi za mu zo mu ji a gaba za mu zo mu ji bayani akan sauran al'ummomi ba su ne kada al'ummomin da suka yi suka yi wato girman kai suka kangarewa Allah aka halakar da su ba akwai mutanen annabi lutu akwai mutanen annabi shu'aibu akwai wato waɗanda ba waɗannan ba akwai su akwai mutanen annabi nuhu kaga waɗancan duba ambace su ba to anan an ware waɗanda kafircin su sun yi shi tare da takamar cewa su masu ƙarfi ne su waɗanda suke sun yi ƙoƙarin su gwada cewa sun fi ƙarfin Allah to su aka ware su waɗannan guda uku adawa da samudawa da fir'auna kaga mutanen annabi nuhu ba su taba fitowa su yi alfahari ce su masu ƙarfi bane suna dai takama da rashin arziki da kafirci haka mutanen annabi ludu su ma ba sa takama da cewa su masu ƙarfi ne amma waɗannan za su ce suna faɗa ma da kansu cewa man ashaddu minna quwwa fir'auna kuma saboda takama ma cewa yake shi ubangiji ha waɗannan su kuma samudawa su ne waɗanda dutse suke fafewa su yi gidaje a cikin duwatsu saboda su suna ji da ƙarfi suna ji da cewa sun buwayi kowa sai Allah madaukakin sarki yake makafiran Makka da sauran kafirai ishara akan cewa su ba wata tsiya bace man ana maganan masu ƙarfi ana maganan jabberawa su ba komai bane su kaman kowane gama garin kafiri ne to ga waɗannan jabberawan ma Allah ya gama da su ina kuma ku da kuke ba wata tsiya ba wajen ƙarfinku sannan a malamai suka ce an kuma zaɓe su ha'ila yau saboda shahararsu a cikin tarihi tsakanin larabawa da waɗanda ma ba larabawa ba duk an san labarin waɗannan kafiran musamman fir'auna fir'auna duk duniya an ji labarin kangararsa sawa'un da waɗanda aka musu wahayi da wanda ba a musu ba don suka karanta littafan da Allah ya saukar da wanda ba su karanta ba kowa ya san fir'auna ya san labarin samudawa da adawa ana kwatance da su a matsayin kafirai saboda aka ware su a nan aka ambace su Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad sai mu dauki adawa din su wane ne su adawa kabila ce daga cikin manyan kabilun kafirai wanda suka rayu asali a Hadramaut sunan garinsu kenan a ƙasar Yaman duk da yake daga baya sun ci garuruwa da yaƙi sun mallake duniya a wancan lokacin kamar da Allah ya bada labarin sa yace wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wancananka sune adawa wanda suka musa ayoyin ubangijinsa kuma suka saba wa manzannin Allah wattaba'u amra kulli jabbarin anid babu abin da suke bi sai umarnin kangararru masu taurin kai a ƙarshen kisa su so ta hudu kenan ko Allah ya aiko musu annabin Allah da aka aiko musu shine Hud alaihi salam kamar da Allah yake cewa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairi afala tattaqun a cikin a'raf kaga Allah ya bayyana sunan annabinsu annabi Hud Allah ya ce wa ila adin kuma izuwa ga adawa akhahum huda dan uwansu ko mutumin garinsu Hud alaihi salam qala ya qaumi ibudullah idh yace musu ya ku mutane na ku bautawa Allah ku daina kafirci ku daina shirka malakum min ilahin ghairi ghairuhu ba ku da wani ubangiji fa kuma bayan Allah afala tattaku daka ada lafazin adu din kuma an ce sunan kakansu ne na farko wanda yake ce mishi ad ibnu ausi ibnu irama ibnu sam ibnu nuhin alaihi salam Allah ya bada labarin su aure da dama a cikin alkurani Allah ya ambace su da suna adanil ula wa annahu ahlaka adanil ula an kira su da adawa na farko a cikin wannan najmi sai malamai suka ce an kira su da wannan ne aka ce musu na farko ko dai saboda su samudawa su ne adawa na biyu domin za mu ji nasaba su suma zuwa ga ainihin iramadin ne ko kuma saboda a makka sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kafin zuwansa akwai wata sananniyar kabila da ake ce ma'adawa wanda suka rayu tare da amalik asalin mutanen da suka zauna ƙasar maka kafin qurayshawa to da haka Allah ya kira su da suna adanal ula wasu kuma suka ce a saboda su ne farkon kangararru a bayan ruwan ufana bayan an kwaranye abin da ya faru da mutanen annabi nuhu duniya ta dawo sabuwa to waɗannan adawa su ne suka fara kangarewa suka yi kafirci za mu ji cewa Allah ya ambace su a cikin faɗin shi wa amma adu fa uhliku birihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce wa amma adu kaga dai su adawa fa'uhuliku an halakar da su ne birihin da wata irin iska sarsarin mai tsananin sanyi atiya wata ke da ƙarfi kuma take buge komai to don miru kulla sha'in bi amri rabbi hakim Allah ya ce sakharaha alaihim saba alayali Allah ya darkaka musu wannan iska dare bakwai wa samaniyata ayyamin da wuni takwas wato mako guda kenan kamar ka ce daga juma'a zuwa juma'a in ka lissafa za ka samu wuni guda bakwai da dare guda takwas sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin da kuma kwanaki takwas husuman sai ga sanan sun zube a ƙasa cikin jini cikin wato gawa ta ko'ina kama an yi girbi fataral qauma fiha sar'a haka za a gansu ga baki ɗaya yadda ka san wato aljanu sun buge su gawawaki zubabbu Allah ya ce ka annahum kai ka ce su a ajazu nakhlin kututturan bishiyar dabino ne hawiya wanda aka fafe tsake su a cikin bishiyar dabino cikin shi akwai wani jan akwai wani farin tsoka ice soso wanda larabawa suke cire shi suna amfani da shi iri daban-daban ana yin abubuwa da shi kala-kala ana yin soso a dandaka shi ana yin katako ana yin abubuwa iri daban-daban saboda haka larabawa sun san wannan abu idan aka fafe wato kututturen dabina sai ya zama wannan gefen mai kaye-kayen shi kadai ne kuma ba yi da wani amfani bai da wani karfi bai da wani tasiri to Allah ya ce ka annahum azazu nakhlin hawiya fa hal tara lahum min baqiya shin ka gano da ya saura a cikin su babu wanda ya saura a cikin sa al'umma ce gaba da Allah ya halakar da ita in banda shi hudu wani jana hudan din da Allah ya fara kamar da zamu zo mu ci wannan shine abin da Allah ya bada labari game da adawa a cikin suratul haqa kenan ko haka muka koma zamu ga da Allah ya ambace su ya kira su da sunan abin nan bil ahqaf da Allah ya ce wadhkur akha adin id anzara qaumahu bil ahqaf wa qad khalat an-nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfi alla ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum azaba yawmin adhim Allah ya ce wadhkur akha adin kalabarta musu labarin dan uwan adawa shi Hud alayhi salam kenan id anzara qaumahu bil ahqaf yayin da ya ainihin wato yi mu mutanen shi wa'azi ya ja musu kunne a al-ahqaf ahqaf shine da Hausa kawai kace jigawa shine ahqaf wato jam'u hikfun hikf kuma shine taran yashi wanda ya taruri daya ya tudu kaga shi ne ake cewa jigawa ko da Hausa da yake jigawa sai in ya bushe ya zama kamar dutse to wannan taran yashi na kasar Yaman bil ahqab wa qad khalat an-nudhru min bayni yadayhi wa min khalfi Allah yace kuma alhalin masu gargadi sun wuce ta gabansa da ta bayansa Allah ta'budu illallah Allah ya musu wa'azi kamar yadda ya fada musu a can baya cewa ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghayru to haka nan ma Allah ta'budu illallah inni akhafu alaykum azaba yawmin azim ina jiye muku azaba wata rana mai girma qalu ati ta ce afikana na alihatina suka ce ka zo ne ka sa mu bar allolin kai kana so ne kawai kai aibi ka kai kadai suka yi mushi suka mushi rashin kunya sai da Allah ya halakar da su al-imamu ibn jaririn at-tabari a cikin tafsirin sa ya ambata daga as-suddi a wajen fadin Allah wa ila adin akhahum huda din nan yake cewa anna adan atahum hudun fa wa'adhum waɗannan kafirai adawa annabi hudu alaihi salam ya goya musu wa'azi wa zakkarahum bima qassallahu fil qur'ani ya musu wa'azi kamar yadda Allah ya bada labari al qur'ani fakazzabuhu suka ƙaryata wa'azin wa kafaru suka kangare wa sa'aluhu an ya'tihumul azab suka ce su inda gaske yake kai a musu azabar su gani wasu ma yadda ba shine wai la'adin akamu huda قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قول من قومه sai wasu daga cikin manyan kafiran garin suka ce inna lanaraka fi inna lanaraka fi safahati kai muna ganin fa kana da wauta wauta kake wa inna lanadhunnuka minal kadhibina suka ce kuma ƙarya ma kake kaga shine kadzabo din qala ya qaumi laysa bi safahatu yace musu wallahi ni ba wawa bane walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangiji Allah uballigukum risalati rabbi nazo in isar muku da sakonnin ubangiji wa ana lakum nasihun amin ni mai muku gargadi ne cikin amana yace aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum yanzu nan kuna mamakin wai Allah ya ce ai muku wa'azi ala rajulin minkum ta wani mutum cikin ku liyunzirakum dan ya gargade ku sai ce wadhkur to ina tuna muku id antum khulafa izalakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin Allah ya sanya ku mai duniya bayan mutanen annabi nuhu kamar da muka ambata su ne suka mai bayan mutanen annabi nuhu wazadakum fil khalqi basta kuma Allah ya ƙara muku girman jiki kamar da aka warace suna da girman jiki Allah ya ce Allah ya ce annabi Hud ya ce musu fazkuru ala Allah ku tuna ni'imomin da Allah ya yi muku la'allakum tuflihu Allah ya musu ni'ima ƙarfin mulki ƙarfin arziki ƙarfin sarauta an ce sai a shekara hamsin a garin ba wanda ya mutu suna cikin zaman lafiya da aminci suna daɗewa kuma a duniya Allah ya ce musu Allah ba mu labari ya ce ƙalu a ji itana da na abudallaha wahadahu wa nazara ma kana ya abudu aba'una kai ka zo ne wai abotawa wani Allahnka wai shi kadai wai mu yi watsi da abinda iya mu suke botawa suka ce fa'atina bima ta'iduna in ka isa ka zo da azabar in kunta minas sadiqi kaji ka bari malam mawautanta to shine a cikin isa hadisi ake ba mu labarin cewa wasa'alu an ya'tiyahum bil azabi isharar zuwa ga wannan aya da suka ce fa'atina bima ta'iduna in kunta minas sadiqi to shine yace musu innamal ilmu indallah wa uballighukum risalati rabbi wa uballighukum ma ursiltu bi walakinni araakum qauman tajhab shi ina ganin wautar ku ta yi yawa to shikenan abu na farko da Allah ya musu kamar yadda su biye ba da labari wa inna adan asabahum hina kafaru quhutul matri sai Allah ya saukan musu da fari na shekara uku hatta jahadu har suka shiga cikin wahala lidhalika sakamakon wannan farin jahadan shadidan wadhalika annahu dan da'a alayhi saboda ya musu addu'a cewa Allah ya jarabce su da akai haka fa ba'athallahu alaihim ar-rihal aqim sai Allah ya sa aika musu wata iska wadda babu alheri a cikin ta kamar da Allah ya ce wa fi adin id arsalna alaihim ar-rihal aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramin ce kuma ka ba su labarin adawa da muka aiko musu da busasshiyar iska wadda iska ce da bata bata bata da abinda ake sa ran samu a cikin iska wanda dan adam zai shaka dabba ta shaka bishiya ta shaka Allah ya ce ba ta barin komai ta mai da shi raga-raga shine da suka ga wannan iska tana tawowa suka ce hadha aridun mumtiruna sai suka ce alhamdulillah yau za a yi ruwa tunda an dade shekara uku ba ruwa da suka ga iska ta taho da bakin hadari sai suka ce hadha aridun mumtiruna shine Allah ya ce bal huwa masta'jaltum bi a a ba ruwa bane wato abinda kuka ce ne in an isa yi abinda kuka ce ne fa'atina bima ta yana kuntum min sadiqin to shine bal bal man sa'atu bi rihu fiha azabun alim Allah yake tugammiru kullu shay'in bi amri rabbiha wannan iska tana yin ragaraga da komai abinda Allah ya ce mata yake nan fa asbahu la yura illa masakilu aka wayi gari babu abinda ake gani sai gidajensu yayin da iskan nan ta kuso yace falamma da natir rihu nazaru ila al-ibli war rijali tatiru bihim ar-rihu bainar samai wal ard da iska ta kusanto sai suka ga a cikin iska ashe ga mutane nan da raƙuma suna ta yawo a cikin iska yadda kaga karmami na yawo a cikin kura to haka mutane suke ta flying suke ta tashi da suka ga wannan hankalin sai tashi sai suka ce albuyutal buyuta a guda a shiga gidaje a buya sai suka shiga gidaje suka buya suna ganin kamar sun tsira yace fa dakhalatir rihu fa'alakatuhum fi buyutihim iska ta shiga cikin gida ta yi raga-raga da su wani ta ɗauki mutum ta maka shi da bango ta ƙara maka shi da bango shi ya zama gawa shi ne sar'adin ka annan mu a jazu na khalil kawai la haula wala quwwata illa billah sannan ta dinga watsi da su ta rurusa ainihin wato hasumiyoyin nasu shine Allah ya ce inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir lalle mun aika musu wata iska sarsaran wadda take ainihin wato mai tsananin sanyi fi yau mai nahasin a wata shu'umar rana mustamir ranar da shu'umcinta ya tabbata ya ci gaba kaji a can saba'ata ayyamin ko saba'a layalin wasu manata ayyamin wannan kwanakin da suka ci gaba kuma suka wuce da su zuwa jahannama shine mustamir din daga nan jahannama kai aka wuce da su kai tsaye Allah ya musu wannan azabar Allah ya sake bada labarin su a wani yake cewa walamma jaa amruna shi hudu kenan annabin su ya aka yi da shi tunda Allah ya ce kuma tudammiru kulla shay'in tana ragargaza komai ai kulla shay'in mimma umirat an tudammirahu duk abinda Allah ya umarce ta bi amri rabbiha saboda umarnin ubangiji ta ne shine sai Allah ya faɗa mana cewa ya tseratar da shi annabi hudu walamma jaa amruna Allah ya ce najjayna hudan walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabin ghalib da ghalib Allah ya ce yayin da wannan azaba ta zo sai muka tseratar da annabi hudu da shi da wasu ‘yan tsirarun mutanen da suka imani da shi, wane jainahun muka tsayarta da su min azabin galib. Malaman tarihi suka ba da labarin cewa Allah ya umarci shi cewa ya samu wata rumfa ne su tsaya a nan su muminai, suna kallo duk abin da ya faru, iska ba ta taɓa su bata musu komai ba, har aka gaba iskar gabaki daya shi da wasu ƴan tsirarun mutane da suka yi imani da shi Allah ya halakar da su aka yi istisna'in su daga fadan Allah tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha ka ji abin da ya faru da adawa fadan Allah da cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad dan kasancewa da yadda mutum kai ga takama da wai shi wani isasshe ne bi gagara Allah ba kuma idan Allah ya so zai aiko wani abu da kake renawa ne kaga iska wanda ke zuwa tare da hadari iska ce mai sanyi iska ce wacce take zuwa da ni'ima nushran ko ko bushran baina yaday rahmati to ita ce Allah ya juya musu zuwa bala'i to haka ba a yi wa Allah tsageranci ko kuma kace in Allah ya isa yayi yadda suka ce fa'atina bima ta iduna wannan shine falamma asafunan taqamna minhum sun fusata Allah sannan kuma wato dan mu san cewa Allah ubangiji madaukakin sarki yana baiwa kowane kafiri iyakar kafircin da zai bai isa ya tsallake ya wannan kafircin ba in ya kai ya gita wannan godala din to shikenan sai Allah ya dammara shi to abinda Allah ya musu kenan Allah ya ce irama zatil imad irama mun ji an ce irama sunan kakansu ne ko kuma sunan garinsu wato zatil imadi ma'abuta wato tiraku manya-manyan tiraku da ake yi a garin in za a yi gini ana gina ginshiƙai a kamar da Allah ya bada labari a cikin fusilar ko fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce kaga adawa sun wa Allah girman kai a bayan ƙasa ba tare da wani gaskiya ba har ma suna cewa man ashaddu minna quwwa huwa yafi mu karfi Allah ya ce su ba san ubangijin da ya ce sai ya fi su karfi ba da haka nan Allah ya ce irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad to irama din nan ko dai zama sunan kabila irama kabila irama zatil imadi ma'abociyar ginne masu masu ainihin wato taraku ko kuma irama garin irama shi za suna karantawa da alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adi irama wato sai zama akwai idafa kenan ba bi adin irama irama badali ba ai alam tara kaifa ala rabbuka bi adin alam tara kaifa ala rabbuka bi irama shine badali ko kuma bi irama adin au au akon bi adi irama baka ga yadda Allah ubangijinka yayin da adawa mutanen garin irama ba ko kuma yadda yayin da adawa waɗanda kuma su ake ce ma irama amma limamu ibnu kathirin shi ya yi istiba'adin wannan fassara ya ce duk wanda ya ce maka irama sunan gari ne ya ce to wannan ya yi kuskure haka ya ce ya ce li'annahum kanu yaskununa buyuta sha'ari allati turfa'u bil a'amidati shidad yace kamar yadda wato malam mai wancan dafin da muka ambata da zu a tarihi wacce ibn ashur ya kawo cewa irama ismu madinatihim sunan garin su ne wayya madinatun zatul a'amida wad da'aib alqawiyya gari ne da yake da taraku da ginshikai masu karfi shine ma'anan zatil imad sai ibn kathir yake cewa li annahum kanu yaskununa buyutash sha'ri suna zama ne a gidaje waɗanda ake yi daga daga gashi daga wato gashin dabbobi shi ake sakawa a yi gidajen kamar da ake yin tantuna kuma wa turfa'u bil a'amidati shidad ana daga su su tsayi sai ibnu kasir yake cewa wa man za'ama anna irama madinatun wanda kaje ya ce irama sunan madina ne sunan gari ne fa inna ma akhadha zalika min al isra'iliyat lalle da ya dauki wannan daga isra'iliyat ne wato labarai ne na da da na yanzu min kalami ka'abin wa wahabin daga mun ka'abu dan kabul akhbar da kuma wahabu dan munabbi yace walaysa lidhalika aslun asil babu wani zance mai karfi game da wannan wasu kuma suka ce al-imad daga al-umada wato shugabanci game da yake cewa amid shugaba wato saboda sun shugabanci mutane sun mallake garuruwa ga baki daya kamar da Allah ya bada labarin su cewa sun ci garuruwa da yawa to kaga shi sa aka ce fassaran fadin atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'abathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum batashtum jabbarin shine ma'anan cewa zatil imad Allah ya ce yanzu nan za ku zo duk inda kuka samu tarin yashi ko tarin ƙasa sai ku je ku saka wata alama sai a je a yi wani hasumiya a yi wani monument a yi wani design wanda babu wani amfani da za a yi shi kawai ɓata dukiya a yi wani tambari a wajen a tabbuna bi kulli ri'in ayatan ta'abatu kawai kuna wasa da dukiya watan hituna aljibala buyutan a wani waje kenan wadancan wata sana'una wata takiduna masani'a sannan kun yi masana'antu iri daban-daban kuna ta yin kere-kere la'allakum takhludu wai kuna ganin kamar ba za ku bar duniya ba ai kun zo kenan irin yadda turawa suke yanzu ko wata takhiduna masani'a la'allakum takhludu Allah ya ce wa idza batashtum kuma idan kun je za ku yaƙi wasu ku ɓata garinsu batashtum jabbarina kuna yin zalunci to shine zatil imaji wanda suka zama shugabanni akan kasashe da yawa sun mallake kasashe kuma cikin zalunci wai za batashtum batashtum jabbari Allah sai ana ganewa to waɗannan sune Allah yace irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil biladi irama waɗanda ba a taɓa halittar irinsu ba a bayan ƙasa. Allah bai halicci irinsu ba wajen girman jiki, wajen zalunci, wajen ƙarfi. Kaga aishi bai ranar shi kaɗai shi ne a zalimu, zugun wannan al'umma ce gaba da ta a zalimai. Sau da haka, Allah zina lam yi hulak, Allah ce lam yi hulak misu ha fil bilad. Shi sa, sai Ibn Kathirin ya ƙara magana shi ƙarfi yake cewa, da ana so ne a ce garin ake nufi ba ƙabilan ba domin yanzu wannan waɗanda ba a yi irinsu ba wato mutanen ke amma akwai gari irin nasu ko wanda ya fi nasu kyau amma da ana so a ce garin in ji ibn kathirin sai ya ce allati lam yubna mithluha wanda ba a gina irinta ba amma tunda ya ce allati lam yukhlaq mithluha ya ce to mutanen ake nufi amma garin akwai garin da ya fi nasu kyau ibnu al-arabi a cikin tafsirinsa a hakamul qur'an ya ta yi marawar kafa saboda tunanin tunda an shi ya dauka cewa garin ake nufi sai ce to amma wani gari ne wanda babu irin shi sai ce kai ina ganin dimashqa ce saboda garin dimashqa yana da kyau kuma ba irin sa ba yace kai ko dai iskandariya ce ma yace dan na shiga garin iskandariya na ga shi ma gari ne mai kyau to duk abin da ya kai shi ga wannan tunanin saboda ya dauka cewa allati da ake nufi a nan garin ba kabilar ba allati lam yukhlaq mithluha bil bilad garin da ba a yi irinsa ba ko kuma allati lam yukhlaq mithluha bil bilad irin mutanen da ba a yi irinsu ba to gaskiya saboda Allah malamai sun bukarkata zuwa ga cewa mutanen ake nufi ba garin ba allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wadanda ba a yi irinsu ba a garuruwa al-imam al-qurtubi yace a cewa garin ake nufi a cewa mutanen ake nufi huwal huwal azharu wal aktharu shi yafi bayyana kuma shi malamai suka ki suka fa ambata ah Allah ya ce Allah tilami khulaq mithluha fil bilad wa aka samudawa kenan waɗanda suka yi wannan ainihin katafaran barna barnar su mafi girma bayan kafirci shine yi wa Allah wancan galatsin cewa in an isa halaka su fa atina bima ta idna in kunta minas sadiqin in ka isa kai mana to ba ayi wa Allah irin wannan gangancin Allah ya shirya da sannan sai Allah ya tsallaka cikin gaba ta biyu cewa yi cewa wa samud allazina jabu sakhara bil wad ma'ana alam tara samuda shin baka ga su ma samudawa ba allazina waɗannan da jabu sakhara suka fate duwatsu bil wadi a inda ake ce mawadul qura sunan garin su kenan wato samudawa wanda suke fafe duwatsu su mai da su gidaje kamar da Allah yake fada wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminina sun kasance suna yin gidaje waɗanda suke a cikin duwatsu kuma su kwanta lafiya lau a wani waje kuma Allah ya ce wa tanhituna min aljibali buyutan farihina ko farihina ga garanta farihina ya zama hazikina kuna yin gidajen duwatsu kuma kuna gwada bajinta wajen iya yin gidajen shine farihina masu karantawa da alu ko kuma farihina kuna masu wato takadaranci da iya shege a cikin gidajen babu abin da kuke yi sai lalata da fitsara wa tanhituna min aljibali buyutan farihina kenan mara alif wallahu a'lam to Allah dai ya bada labari game da su kuma annabinsu samudawa shi ne annabu salihu ko? kamar da Allah yake cewa waila adin akhahum saliha waila samuda akhahum saliha kuma mun aikawa da samudawa dan uwansu mutumin garinsu annabu salihu shi annabu salihu ya daga cikin annabawa larabawa malamai suka ce wannan biyun da aka ambata waɗancan na farkon su na farko su ai sunansu ma adawa su ne wato kangararru a ƙasashen larabawa ta ɓangaren arewacin jazirtul arab su kuma waɗannan samudawa su ne kangararru a ƙasashen larabawa ta ɓangaren kudancin ainihin jazirtul arab wai la samuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr kuma zuwa ga samudawa muka aika da mutumin nan na garinsu mai suna annabu salim ya musu wa'azi ya ce ku ji tsoron Allah ku bautata mishi ku bar shirka ba ku da wani ubangiji koma bayansa ya ce ƙajja'atkun bayyanatun min rabbikum hakika bayani dalla-dalla ya zake muku daga Allah ubangijinku hadhihi naqatullahi ce ga kuma raƙumar nan ta Allah wannan wannan dangantawa ce raƙuma Allah tashrifan tashrifan yace me yace ma bayan nan lakum ayatan ko tafazuruwa ta kun fi ardillahi wa ta musabi su'in Allah yace fa ya'khudhukum azabu yawmin alim azabun alim yace to gara kuma Allah ku batta ta yawo ta sakata ta wala bayan kasa idan kuka sake kuka yi mata wani mummunan abu wallahi azaba ce ta gamu da ku mai radadi wannan sune samudawa kenan sunan kakansu shine samud din samud ibnu ad ibnu iram ibnu sa ibnu nu kamar da malaman tarihi suka fara sun kasance suna zaune a madainu a a da yake ce mata fadan Allah wala kad kadzaba ashabul hijr al mursali madainu hijr shine sunan garin su wanda take kasar tabuka a yanzu yanzu ana ce mata madainu salih tana nan a kudancin madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci alhazai ko yan umara suka tafi wurin su je su gani har yanzu akwai ragowar gine-ginen da farfajiyar garin da aka halakar da su din ana zuwa aje a kalla ayi mamaki walaqad kazzaba ashabul hijr al mursalin haka Allah ya bada labarin su a anan an ce tsakanin hanyar sham ne tsakanin khaybara da taima ga hanyar sham Allah madaukakin sarki kamar da muka ambata Allah ya aika musu da Annabi Salihu alaihi salam ya kira su zuwa ga imani ya ne su shirka yace musu ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu suka ce ba za su ji ba Allah ya aika musu suka ce to in an isa a aika musu da aya suna so su ga wata alama ta tabbatar da cewa Annabi Salihu annabin Allah ne da gaske yace me kuke so ku gani suka ce muna so ne dutsen nan ya tsage dutse da ke kusa da garinsu raƙuma ta fito kuma muna son raƙuma ne ya zama tana da ya tana kuma da nono mai yawa da za a dinga tatsa ka ji ganganci irin na kafiran na busalu kamar da Allah ya ba da labari ya ce musu toga ta nan hazihi na ƙatullahi lakum aya ga raƙumar Allah ɗin nan a raƙumar da aka danganta zuwa ga Allah an fitan muku da ita ta zama muku aya da suka gani ta cikin wasu suka ce kai gaskiya ka kware a wajen bokanci sai Allah ya ce to ta zama muku ta zama muku bala'i fa qala hum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha annabin Allah salu ya ce musu naqatallahi ai ihzaru naqatallahi a hirdinku da taba wannan raƙuma ta Allah wa suqiyaha da kuma abin shanta da aka aka ce fadaruwa ta akul fi ardillahi da aka raƙuma ne ta zo musu jaraba an hana in ta zo za ta ci garinka ka shanya gari ko ka shanya dabino ko ka shanya duk abin da ka shanya ta gana ma ta ci ba a koranta ba a dukanta ba a mata komai ta zan musu fitina ran da ta sha ruwa kuma to ba wanda zai sha sai dai ita kadai su kuma sa sha gobe haka Allah ya, ya musu wannan abin sai suka ce wallahi ba a isa ba dan me za a yi musu ko irin wannan hukuncin fa qala rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu suka ce ƙarya ne ba a isa ba fa aqruha suka ainihin wato soke ta kamar da Allah ya ce idan ba aka ashka suka aiko da wani mafi takadaranci a cikinsu shi suka aiko. Allah ya ba da labarinsu cewa ya aiko musu da bala'i, ya ambaci bala'in nan da suna iri uku, ya ambace shi da suna abariya, ya ambace shi da suna asa'ika, ya ambace shi da suna asaiha. Allah ya ce, amma samudu, fa'uliku bi tsakiya, samudawa an halakar da su da kwaran fatsa tsawa ce kawai aka yi su mutanen da ba saboda ƙarfi kaji dutse suke fafewa ba su da machineries irin da ake da su yanzu a ce akwai wani katon inji ko wani wani zarto mai aiki da na'ura ko wani mashin wani wata na'ura da za a je a kakarawa dutsen wata gidan yanzu ne za a yi za a je China ne kawai a haɗo injina wanda za su wuce ta fafa injin dutse ya su mai da shi yadda ake so ko dole ma yanzu akwai irin wannan to wani excavator ko me za a je a saka to su ba irin wannan bane tsaba karfi ne kawai su dinga saka chisel da hamma suna sare shi suna fafi shi sannan su bi su sililiye su gyara har yanzu wanda suka je garin suna ba da labarin akwai irin wannan asar su gyara shi su mai da shi gida kamar da ga ana yin gidaje kuma su shiga ciki farihina ko farihina ko aminina ko duka uku Allah ya bada labarin su yace ya halakar da su auren da Allah yace as-sa'ika tsawa aka sa mala'ika yayi musu suka ragargaje gabaki da fa amma samudu fa hadainahu fastahabbul ama ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatul azabil huri bima kanu yakdhibu eh yakdhibun yakdibun ne go okay yaksibu a cikin fuslat kenan go Allah ya ce wa amma samudu kaga dai samudawa fa hadainahu mun shiryatar da su nuna musu shiriya fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka zabi halaka suka zabi kafirci akan shiriyar Allah ya ce fa akhadathum sa'iqatul azabil hud azaba mai kwaron kwatsa ta wulakanci ta darkake su Allah kuma ya sake bada labarin su a irin wannan sigar cewa wa fi samuda id qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atu an amri rabbihim fa akhadhatuhum sa'iqatu fa'alathum sa'iqatu ko wa hum yanzuru an ce musu ku ji dadi na dan kankan lokaci sai suka wuce iyaka sai Allah ya ce sai wannan azaba ta kwaran kwatsa ta riske su suna ji suna gani fa masafawu min qiyamin kuma kanu muntasirin ba su iya koda niƙewa daga inda suke ba in kana zaune ne ko kana kwance ne ko kana kan abun hawa ne a nan da aka yi wannan kwaron kwatsar a nan kowa ya daskare ba wanda ya iya ƙara koda motsi wa ma kanu muntasirin babu wanda ya taimaka musu haka Allah ya darkake su lokaci guda Allah ya kira ta da suna as-saiha saboda mala'ikan tsawa ya musu kamar yadda malamin islamiyya ko malamin makaranta allo yake daka ma yara tsawa ya ce ku yi shiru to da ya ce musu kawai ku faɗo ku mutu misali shikenan kawai ko ku dagargaje shikenan abu ya gaba umarnin da Allah ya bashi kai Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fa kanu ka hashimil muhtazar ko al muhtazir da ana karanta ko mun aika musu da tsawa guda daya tsawa daya mala'ika ya musu sayhatan wahidatan kafa daya sai suka zama ka hashimil muhtazar kamar bushashshen karmami wanda bayan an kwashe amfanin gona aka zo aka kona shi shine hashim to kasa almuhtazar ko almuhtazir wanda ya wawwatse ko abun watsarwa wanda bai da wani amfani haka Allah ya musu Allah ya ba mu labarin su a wurare da dama daga cikin wuraren da aka ambata da kuma babu laifi mu shaki ishara zuwa ga wani kamar fadan Allah kadzabat samud bin nuzur fa qalu abasharun minna wahidan nattabi'uhu inna idan lafi dalalin wa su'ur Allah ya ce kamudawa sun karyata gargadin da aka musu suka ce abasharan minna wahidan nattabi'u yanzu wani mutum kwaya ɗaya za a ce dishi za mu bi inna idan lafi dalalin wai suka ce sun yaka ai sun shiga bata wa su'ur kuma sun shiga cikin aikin aikin baban giwa wato aiki mara mara amfani Allah ya ce aulkar zikiru alaihi min bainina suna cewa wai shi kadai shi annabi salu wai shi ne yake cewa ulkiya alaihi zikiru min bainina wai an aiko mishi da wa'azi an ce ya gaya mana bal huwa kazzabun ashar suka ce ƙarya kawai yake ko mutum ne mara kirki ashir mafi sharri kenan wannan magana ta fusa ta Allah ya ce sai ya alamuna gadan manil kazzabul ashar wallahi gobe goben nan za su san waye makaryaci waye kuma mafi shari Allah ya ce na musulun na kata ko fitnatan lahu fartaqihum mustaqim aka ce annabi salihu karka damu gobe goben nan za mu aiko musu da wannan raƙuma ko da ga musu jarabawa fartaqihum kai dai ka tsaya kawai ka sha kallo wastabir kuma ka yi hakuri wa nabbi'uhum kuma ka ba su labari annal ma'a qismatun bainahum cewa ruwan yanzu rabawa za a dinga yi raƙuma ta sha yau ruwan rijiyar garin guda ɗaya ne ranar da ta sha za ta shige shi ga baki ɗaya su kuma gobe za su ɗiba sadakan sun ɗiba gobe dole su ajiye wanda su yi amfani da shi jibi haka ake yin munawa ba wani bi'uhum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtada kowanne ranar shan shi ya halarta ya zo ya sha faradau sahibahum fata'ada fa'aqar sai suka kira wancan a mafi sharrin nasu da aka ce suka kira shi aka ce kai ne kawai wato da aka nemi wani gagarumin fitinan ne mara kirki mafi iya iskanci a garin aka ce wane e kai ne kawai za ka yi wannan rashin hankali kai za ka yi wannan rashin kirki mu kuma za mu kare ka faradau sahibahu fata'aqa aka tattauna fa menene fa'aqar yaje ya soke ta ya yadda zai yi aikin fata adal amal fa'aqar yaje ya soke ta Allah ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur ka san wace irin azaba muka yi musu ka san wani irin gargadi aka yi musu kafin a kawo nan fa kaifa kana azabi wa nuzur Allah ya daga nan shi da Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fa kanu ka hashimil mutar shine karshen labarin nasu kenan Allah ya ce sai muka aiko musu da kwaron kwatsa kwaya ɗaya wanda mala'ika ya zo ya daka musu tsawa suka rushe suka ragargaje ga baki ɗaya nan take. Haka Allah ya musu wannan halakarwa ga baki ɗaya. To kaji ƙissa ta biyu kenan faɗin Allah maɗaukin sarki wa samuda a allazina jabu sakhara bilwad da samudawa waɗanda ainihin suka suka fafe garuruwa suka yi gari kamar yadda yake. To, kamar yadda muka ambata a yanzu ɗinnan da muke magana akwai garin, akwai ragowar garin, in ka je ka duba a YouTube, ka yi sacin za ka ga hotuna da videos na wuraren, wataƙila maka ga mutane ko documentary ana ba da labarin nan shi ne mada'iru salih aka ake ce mashi mada'iru salih tafiya ce mai ɗan nisa daga madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kudancinta ana zuwa ana zuwa a gani a mutane suna zuwa su gani da ɗaukan izina dan a yi mamaki dan a ƙara tsorata da al'amarin Allah kuma a ƙara nisantan kafirci da ɓata kuma ka san duk abin da kaga wani na yi na kangara to yana yi ne kawai don Allah ya kyale shi kamar yadda Allah zai ambata ya ce inna rabbaka labil mirsadi ubangijinka yana nan a madakata mu mutanen wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mana Allah yace daga cikin roƙon da nayi ma Allah ubangiji yace ya Allah duk abin da al'umma ta zasu karka halakar da su da tsawa ko da kwaran kwatsa ko da ruwa ko da wata annoba Allah ka bar su dan su tuba Allah ya ce nayi maka wannan alfarma kuma kana Allah mu'azzibuhum wa anta fihim kuma kana Allah yu'azzibuhum wa hum yastaghfirun Allah ya mana wannan alfarmar daga wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka mun gode Allah Allah ka ƙara Annabi daraja daukaka to shi yasa fa Allah yake kyale mu amma inda ba dan haka ba watakila da halakawa da aka wannan al'umma ba ta kirgu ba saboda ana yin waɗannan laifuffuka kuma za ga mutum ba yana cewa shi musulmi ne amma yana sakin baki wa Allah irin wannan gangancin wani ya ce ma Allah ɗin kaza wani ya ce wai su ko Allah ya ce su bar kaza ba za su bari ba wani ya ce in ma Allah ya ce kaza su ba za su yi kaza ba wani ma ya ce shi Allah ne wani ya ce ai shi kaza ne ko in yasi Allah ne dai wannan munanan kalmomin da kafirai suke faɗi to kaji kuma akwai mutanen da suke ikirarin musulunci a cikin manzo Allah a cikin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna bude bakin suna faɗa kuma har su ce ma wai wannan addini ne ba kaji wato jara'a akan jara'a su waɗannan sun ce ba za mu yi imani bane sun ce ƙarya ne ba mu yadda ba su kuma na zamanin nan namu su kuma sun ce su musulmi ne idan ma an yi wa'azi an ce wannan abin kafirci ne sai an kafarta musulmi amma kuma irin munan mummunan kalmar da suke faɗa irin ta ce ko kwatankwacin ta saboda ka irin wannan alkaba'ir da wasu suke da sunan tafarkin sufaye ko ɗariƙa wallahi shi kaɗai ya kai sa Allah ya halaka wannan al'umma in ba dan wato alfarmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema mana kuma Allah ya mana wannan alfarma ba to amma fa wannan bai nufin shi kenan mutum ya sha ruwa ta sha in mutum ya mutu yana irin wannan jara'ar yana faɗin wannan mummunan kalmomin zai je tarar da Allah faɗin Allah inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana nan a madakata wanda shine jawabul qasami din to Allah madaukin sarki ya mana labarin waɗannan kafirai sune nau'in kafirai na biyu waɗannan guda biyun an jero saboda suna da kama da juna farko jinsin su daya wato suna da dangantaka jini ta hada su kamar yadda muka ji na biyu kuma irin kafircin su guda ɗaya ne wato kafirci na takama da cewa su masu ƙarfi ne kafirci na yi wa Allah munanan maganganu da da tsogala Allah sannan kafirci na rena annabawan Allah saboda haka sai aka fara ambatansu aka jinkirta ambatan fir'auna tare da cewa fir'auna shi ma kafiri ne irinsu amma shi shi ɗaya ke wannan rashin rashin daraja shi bai tara mutane da yawa irin shi ba sai dai zaluncin da fir'auna yake shi kadai to bai gaza zaluncin da su suke yi ba kafircin da yake bai gaza nasu ba so da aka sai aka biyo da ambatansa cewa wa fir'auna zil autaji amma lokaci ya ƙure ina ganin ko sauraka za mu dakata sai Allah ya kai mu darasi na uku insha Allah a cikin wannan sura mai albarka sai mu tashi a faɗin Allah wa fir'auna zil autad abinda muka faɗa ya kasance daidai ne ya kuma dace da abinda Allah yake so muna fata Allah da sarki ya bamu ladan faɗi da kuma ladan saurare Allah kuma ya gafarta mana zinamu da kurakuranmu Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah ya kawo mana alkhairi a kasashen mu Allah ya jika malaman mu da iyayen mu da sauran musulmai اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا متي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وتجعل مصيبتنا في دنيا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله